السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mashi barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya Allah kuma ya kara masa lafiya a wannan rana ta juma'a rana mai albarka wadda take ashirin da uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya daidai da goma sha hudu ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna nan a zawujatul markazul ulal ma'ani lishaq ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu abul anwar imam asaidi shehu muhammad sallah bin shehu muhammad jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shehu ke gabatar mana karatu a cikin littafin abubuwa yau ma kamar kullum مولانا جی کی کمنی ہے لیکن اندہ کتے آجیا اتے جی بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إذن لهذا المقبر واستعطفي بنظرة ذات لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين الله ما تجرما مصر يا الله مصر يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوال سنة العين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah da ya ƙara hada mu a cikin wannan mazauni mai tarin albarka مدونين شيء ولا كلاتو أكل تاب الشفاء يتعرف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تعرفنا جاهية نا مولانا الشيخ القاضي عياد أن يجدد وسلام يكار من يدى يبام أدرك شنسو أدرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل في ذكر تبديله في القيامة بخصوص الكرامة wannan fasali kuma wani fasali ne samuwa wadda zai mana bayani dilla dilla daki daki fi zikri tafsiri a cikin ambato na wasu sashe na darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama da fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shauran halittun Allah kuma abin mamaki cikin kiyamati a cikin ranar tsayuwa ga Allah gaban Allah ranar da kowa zai tsaya a gaban Allah ran tashin alkiyama kenan. Ta ranar ma'aiki yana da waɗansu darajoji, yana da waɗansu fifiko, wanda in ba shi ba a halittar makar gaba ɗaya ba wanda yake da wannan fifiko, ba wanda yake da wannan girma sai shugaba sallallahu alaihi wa sallama. Bi khususul karamat da ke bantattu na wasu girmamawa. wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa babban annabin mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dama ma'aiki yana da wasu kasai ke bantattun darajoji a nan duniya wanda ko sauran annabawa ba su da waɗannan kasai din aya ɗaya a bisa babin buga misali a cikin waɗannan kasai din a cikin annabawa da manzanni wane ne Allah ya aiko shi zuwa ga duniya ta fatan ba wariya in ba manzon Allah ba wa Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen bayyane da kuma mutanen koye mutane kenan da ajanu wa Allah ya aiko shi lokaci daya zuwa gare su kuma suka duk duniya gaba daya daga mashriku zuwa magharibu daga yaminu zuwa shimal daga sama'u zuwa ga duniya kaga ba wannan sai mutum daya annabi Muhammadu kaga wanda yana nuna maka wasu kafa'in na manzon Allah wanda ya ke fanto da su wanda bayan shi ba mai wannan ke bantaccen daraja in ba shi ba in ka koma barzan aka ba ka samu annabi kuma da wannan sabahi kan da Allah wani annabi ne a barzan duk wani al'ummar sa in ya mutu sai annabi ya yi tajalli a kabarin kuma sai an ma wannan mamacin tambaya akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da Allah wane ne wannan kaga babu wanda Allah ya ba shi wannan ke bantacce daraja a barzan sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in an je mashar kuma filin taron alkiyama a nan ma za a sake gani wasu ne ne ke fantattun darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Shehu Qariyat ya ware wannan fasali dan an bata mana wa'annan darajoji ke fantattu na manzon Allah amma a cikin filin tashin alkiyama kun san babu lokacin razana da firgici irin ran tashin alkiyama. Ran tashin alkiyama wata irin iri ce wanda dukkan bala'i, dukkan musiba, dukkan fitina sun taru a cikinta. Shi yasa take da sunaye mabambanta a cikin Alƙur'ani. An gane kenan ko alqari'atu mal qari'a yawma yakunu nasu kal farajil mawdud kaga sunanta yawmul qari'at ranar kwankwasa an gane saboda menene wannan ranar tana kwankwason zukata da tsoronta kowane zuciya sai ya ji wani ciki ya ji ciki ya ji ciki a zuciyarsa saboda tsoron wannan rana shi yasa Allah ma yake kirsa da yawmul qari'at ranar kwankwasa ana kwankwasa zukata da tsoron wannan ranar sannan ana kiransa kuma yawmul khashiya an gane rana ne lulluɓa halitta saboda tsoron da firgitin ya rufe kowa ya lulluɓa kowa yadda farko ke lulluɓa ɗan adam haka tsoron tashin kiyama yake lulluɓa kowa hal ataka hadithul gashiya kaga tashin kiyama kenan shi ne yawmul gashiya don rukunan ne kuma abin mamaki ita ce kuma yawmul zalzala yawmul zalzala ranar girgiza idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha duk sunanta ne ranar girgiza saboda menene rana ce wanda take girgiza kubwa tana girgiza kubwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعة أما أرجعت وتضب كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد هذا رجاج القيامة kenan ranar girgiza sannan kuma daga cikin sunanta ana kiranta yawmun nadama yawmun nadama ranar da na sani da na sani har mutumin kirki sai da dama a ranar har mutumin kirki sai da dama da ya sani da ya ninka salatai fiye da haka da ya sani da ya ninka zikirin Allah sai da haka da ya sani da ya kula da lafiyar fili fiye da haka da ya sani da ya yi alkhairi fiye da haka balantana fati balantana zindiki balantana munafiki balantana kuma kafiri balantana kuma mushri mutanen kirki ma suna da dama ma da sun sani da sun bauta wa Allah fiye da haka saboda sun ga sakamakon bauta amma abin mamaki wannan rana na tashi alkiyama an gane rana ce ta tsayuwa tsaba a gaban Allah tsayuwa ba za a yi wanda a ranar nan ba kowa zai yi tsayuwa a wannan ranar sai mutum ya ci da ya gwammace uwarsa ma ba ta haife shi ba da ya gwammace ba uwarsa ma da ma ba ta haife shi ba tare da a wannan ranar akwai muminai akwai mutanen kirki wanda Allah ke inuwantar da su a inuwar al'arshi suna nan a cikin inuwa suna kan gaba da su Allah sanya ma cikin kafakajin manzo Allah. Rana ce wanda saboda girmanta kamar za mu ji yadda halayen zai kasance amma abin mamaki saboda girman Allah Muhammadu da kasaitar Allah da kasaitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da baye-baye wanda Allah ya bai wa manzon Allah da fifi da daraja na manzon Allah wanda Allah ya yi masa abin mamaki ma'aiki alaihi salatu wa salam tambarinsa a wannan ranar daban an gane kenan ko tambarin annabi a ranar daban shi yasa tambaroran tambaran Allah bai yadda kowa ya ambaci tambaran ba sai shi Allah ke ambatan tambaran sai kuma Allah ya bai wa annabi dama shi ma ya ambaci wannan tamburan da kanka shi ne yadda za mu ci a yanzu annabi ya zai gaya mana yanzu ana kaza ana kaza ana kaza an yi ne wani an yi ne wani an yi ne wani an yi ne wani ranar da kowa nokewa yake yi kowa nokewa yake yi ba amma annabi cewa yake an yi ne wani rana ni ne wani rana kamar yadda za mu ci kuma ranar da babu wanda ya ce ce ni ne wani in ka da ka ce kai ne wani mana ka ji dan ba kan koka ba ba sha koka ba amma ba da cewa kowa kawai yayi da kan kowa kawai yayi shi kawai yana da mamagida amma Allah ya ji ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutanen mashar gaba da sai mu ji wasu tambarorin annabi yana tashi daga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا القاضي أبو علي القاضي أبو علي يمن الحديثي حدثنا أبو الفت أبو الفلي يمن الحديثي وأبو الحسين ده أبو الحسين قال سكر سوبي سنة شوى حدثنا أبو يعلى السنجي أبو يعلى السنجي يمن الحديثي حدثنا ابن معبود ابن معبود أبو العباس كان المعبودي يمن الحديثي حدثنا الترمذي أنا الإمام الترمذي يمن الحديثي حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي أصل كان يزيد الكوفي شيما يمنى حديثي وحدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حسين بن يزيد الكوفي يمنى حديثي حدثنا عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب يمنى حديثي عن ليس دقلي عن الربيع بن أنس دقى ربيع بن أنس شو كما ربيع بن أن أنس رضي الله عنه دقى بابا أنس الله تعالى مسجد kala anas yana cewa kala rasulullah manzo Allah ya kala ya ce ana awwalul nas khurujan idza wudu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubashiruhum idza aytu liwa'u alhamd biyadi wa ana akramu waladi adama ala rabbi wa la fadha sallallahu alaihi wasallam annabi yake abin mamaki ana awwalun nafi khurujan idza ba'u ni ne farkon mutane ni ne farkon mutane tun daga na farko an gane ke nan tun daga na farko kamari wanda aka binne shi a karkashin kasa wane ne wannan hajira ko ba ba hajira bane ba ba hajira bane farkon mutum da aka yi masa kamari a nan doron kasa ba lokacin da ɗan wasa kabila ko ya kashe shi ko to tun daga wannan zamanin ajira din har zuwa kabari na kashe gaba daya duk wanda kasa ta haje shi ake masa kabari a karkashin kaza annabi ya rubuta shi alkiyama ba wanda zai riga ni tashi man ba ne riga ni fitowa ana awwalun nasu khurujan ni ne farkon annabawa fitowa daga kabari ni ne farkon manzannin fitowa daga tsabari, ni ne farkon ulul azumi fitowa daga tsabari, ni ne farkon halittun Allah gaba ɗaya daga fitowa daga tsabari. Wace magana sauran mutane kuma? Inda annabi shi ne farkon fitowa na annabawa da manzanni a gari har ulul azumi ma gaba ɗaya shi ne farkon mai fitowa a yaushe ya zaɓo a ko. lokacin da aka tashe su ba mai riga da fitowa da Allah wannan me yake hukunta mana siyadar manzon Allah shugabancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta annabawan da suka gabace shi kwanciyar kabari shekara dubbai da yawa suna kwance a cikin kaburuwansu da Allah in abun bi da ji ne wa za a riga tasowa za a fara taso sauran annabawa ko a taso manzanni ko da kaje za a taso maza Allah amma tsarin Allah ba haka yake ba wanda za a fara gaba shine shugaban halittar Allah gaba daya in an tashi wani annabi in ya je masa da zai yi. an gane kenan ko me zai yi an gane shi ma neman beli yake kuma ga wanda zai ba shi belin ko ba ko ne ashe yanzu ya kamata da sa me belin mutane gaba daya kafin wanda za a yi belin saboda haka wanda Allah zai fara a kan a taso shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Jibril zai zo a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya fito daga cikin kabarinsa yana karkata ƙasa a gashinsa zai tambayi Jibril ayyo min hada Allah wani irin gini ne wannan wannan wata rana ce ya Rasulullah ai in ban da kai ma ba ta shi kowa ba ba ta shi ko annabi Adamu ba duk girman annabi Ibrahim ba ta shi ba har da ya zance da Allah Musa ba ta shi ba har ruhu Allah ba annabi Isa shi ma ba ta shi ba abin mamaki annabi ruhu duk kukansa na tsoron Allah nan Allah shi ma ba ta shi ba babu wanda aka tasa kuma babu mala'ikar ma da aka tasa babu halittar Allah da aka tasa ka raya cikin banda kai annabi Muhammad annabi ya ce duk na ji wannan gaba daya amma tambayan da nake aina ummati wai ina al'umma ta za a tashi na ba tashi al'umma ta ba ina al'umma ta farkon abin da annabi ya fara tambaya kenan ina al'umman ta da al'umman ta ina su saboda girman shugabancin manzon Allah sai yau dai kai ne farkon tasayawa ba tashi kowa ba ba wanda ya fito daga kamarin sa sai kai ce duk da haka na shi amma ni ne ina al'umma ta ina al'umma ta dan wa kun ga girman soyayya ko daga annabi zuwa gare mu ko ashe da Allah da mu da annabi wai farillan soyayya yana dila kaga annabi shi ne farillan soyayya mu na dila muke yi har yanzu ai ko ba da bane ya kamata ku ƙara kaini sosai a cikin soyayya ga annabi mu makale wa manzo Allah makalkalewa sosai wannan ranar ba Qur'ani ke ba mu labari ta da uba gudun juna suke ta da uwa gudun juna suke amma annabi an tashe shi cewa ke ina kake ina nake ina muke ina kuke ina wani ina wani ina wani shi ba ta kai shi yake ba a ta al'umman sa yake ummati ummati ummati saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe tunda annabi shi ne farkon fitowa a cikin kabari kafin kowa wannan yana nuna gare ne fifikon annabin mu akan dukkan wani abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba annabi ya gani kuma ya girya abin kuma ya fi Allah kusa da wannan abin kuma Allah ya kusan annabi fiye da kuma kuɗi da komai shi yasa ba ta shi kowa ba sai shugaban halitta gaba daya shi ne farkon tashi kuma da yake walimla wa jinsul abdi jinsu maliki girman annabi girman al'ummar wannan annabin duka al'ummatai na annaba suna da girma amma babu kamar wannan al'umma ta manzon Allah babu wata al'umma da take da girma a wajen Allah irin mun fi duka al'umma girma da nassin alqur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah karan mu ne shiyayyen al'umma gaba daya kuna tsammani dan kanmu muka samu wannan daraja a'a ba dan mu bane بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه ركنا غير وهذه لما جعلناه دائما لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم من زمان في جرم الأمة بأكرم الرسل da mafi girman manzanni gaba daya da wannan muka zama biya girma a cikin al'umma gaba daya sai zamana wannan mu'ujiza ta manzon Allah na awwalun nasu kurujan farkon mutane fita a mashar mu ma sai ya zama karama gare mu an gane a al'ummatai gaba daya su ne ne tashin al'umma ba mu bane ba ba kai al'ummatai da dama su ba su ba an binne su a kaburburan su ba amma abin mamaki yadda annabi mu zai gabaci annabawa a yayin tasowa mu ma nan za mu gabaci sauran al'umma a yayin tasowa saboda izu da arzikin su maliki da wanda ya bi tawagan babba a ya zama babba ko ba haka bane duk wanda ya bi zaki ne zai zama wanda kuma ya biyo tunkiya ba shi ma tunkiya ne da yake mun biyo al'umma mun Allah ya kaddara mana mun zama daga cikin al'umman manzo Allah wannan girman sai ya shafe mu wannan askan sai ya kuje mu wannan sirrin sai ya shafe mu sai ga mana babu al'umman da za ta ta an gane bayan annaba da manzanni sai ummatu Muhammadin saboda girman al'ummatu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ma da Allah wa ke da wannan jibiku a cikin annabawa in ba annabi Muhammadu ba shi ne farkon fita gaba daya kuma shi ne ƙarshen kwaciya shi ne ƙarshen kwaciya kuma shi ne kuma farkon fitowa shi ne ƙarshen aika kuma shi ne kuma farko a daraja a daraja shi ne farko a aika shi ne ƙarshe ba ta haka ba shi ne ƙarshen kwaciya amma kuma shi ne farkon mai fitowa kuma saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waraka ana awwalun nasi khurujan ni ne farkon mutane yayin mutuwa idza mutadu banda za a tashe su a cikin kaburburan su duk wanda ya kwanta kabari za a tashe shi za a tashe za a tashe shi mu'minai masu jin daɗi a cikin kabari in an tashe su zai zama mashi man ba ka da da mafkadi na hawo wai wa ya tashe mu daga wannan makwacin da nawo mai daɗi muna cikin baccin mu muna cikin hutawanmu muna cikin tarakinmu muna cikin yanayi malam a hawa mabambanta waye zai gaje mu za a gaya musu hada ma wa ala rahman wa sadaqal mursalun wannan rana rana ne wani dama Allah ya yi alkawarin sa ma manzanni sun faɗi gaskiya da manzanni sun ba da labarin wannan rana cewa za a mutu kuma za a shiga kabari kuma za a tashi to ga shi an shiga kabari an barka yanzu yau ranar tashi ne kuma. Oh, wannan shi ne ranar, wannan shi ne ranar madalla, madalla, madalla. Hada ma wa adam rahman wa zalqal musalun. Ba ko ke samu wanda ba sai mu yi ba. Amma wanda ba mu yi ba, Allah kiyaye mu. Dama a cikin jalalan azaba yake. Kaga yana kokawa ya san azaba za ta ci gaba ne. Kuma abin da ke bayan tashin kabarin ya fi muni. a wajen mumini abin da ke bayan dajin kabari ya fi daɗi a wajen mutumin banza Allah kiyaye mu abin da ke bayan dajin kabari kuma ya fi muni shi yasa annabi ke cewa al-qabru awwalu manazil al-akhirah wa in kana khayran wa ma ba'dahu khayrun bih wa in kana sharran wa ma ba'dahu sharrun bih kabari shi ne farkon masaukan lahira in kabari ya zama da kai abin da ke bayan ya fara kai Allah ya mana wannan. Amma kabari in ya zama kabari Allah ya kiyaye mu. Abin da ke bayan kabarin ya fi zama bala'i, ya fi zama sharri, ya fi zama fitina, ya fi zama musiba. Allah ya kare mu. Mazawar ta salama shi ne farkon fitowar mutane daga kabarin sun da aka tashe su. Bayan wannan sai annabi ya kara da wa ana khatibuhum idza hum khatibuhum wa ala qatibun ni ne nan me lafiyar annabawa ga manzanni annabawa in sun taru a cikin mashar ba wanda yake magana cikin su hada yau bala yantabuna wala yuzalluna ba wanda ya kare magana sai wanda Allah masa izini a annabawa a manzanni babu wanda Allah ya yi masa izini an gane ya tara kansa an gane kenan ko ko ya faɗi wani abu a gaban Allah in ba na Muhammadu ba kowa a ranar shuru ne kawai annabi shine khatibul anbiya'i wa rusuli shi kadai ne mai magana a cikin annabawa da manzanni a yaushe idza wafatu lokacin da suke gangani a halarar Allah ga annabawa duka sun yi gangani ga manzanni duka sun yi gangani amma mutum ya yi magana mana ba wanda ya isa ya yi magana wanda zai magana cikin su shi ne annabi Muhammadu me yasa annabi zai zo shi ke magana ku ba su magana ba saboda menene ai shi ne shugaban su an gane al-waqtu bi ma'ana al-jama'a taron mutane shi ne ma'ana waqtu a samu gayyar wasu mutane misali zan yi misali zan yi a samu wani group na wasu sufaye a nan rigasa ko wasu jama'a an gane kenan ko na alarammomi a nan rigasa ko wasu jama'a na zakirai a nan rigasa misali sun kai ziyara hadarar shehu darar zuwan bauchi da ana ba yi gangare da zane ba in akwai sakon da za a yi sarwa da shehu da ana kowa da kowa da zai tashi da magana akwai da akwai zai tashi da magana ai mutum daya a cikin mu shi zai tashi yayi magana gaba waye a gaban shehu shehu mu jama'a kaza ne daga ku kaza mun zo mu ziyarce ku ya ziyarar Ramadana saboda kaza saboda kaza saboda kaza muna da bukatar abu kaza na addu'a iri kaza da mana iri kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza sannan a cikin tawagar mun nan akwai matsaloli iri kaza muna neman ai addu'a Allah ya yaye akwai manufofi da muka sa gaba muna neman mu cimma waɗannan manufofin a yi mana addu'a mu kai ga gaci ko ba haka bane ko ba sai shuru kawai yana tsaka magana kaga daga nan kuma halara mai girma sai kai da ga bayanai sannan kuma sai kai addu'a a sallami kowa kaga wanda ke magana na a wannan tawagan shine khatibuhum shine mai kutuba a cikin su shi ke magana a cikin su kowa sai dai shuru in ba ka gane wannan ba ka saurari ranar juma'a za ka ga an taro an cika masallacin juma'a ko ko wace kuduwa ba kai kuduwa ba ba kai khatibu yawmul juma'a ba me kuduwa ranar juma'a ba waye mutum biye ba mutum ɗaya bane kajar ba in ba ka gane wannan ba saurari ranar idi shi ma yan karamin ran tashar kiyama ne ranar idi ba ai rana ne karamin tashar kiyama ne wa an fara nuna maka wani samfur ne na tashin kiyama karami kafin babba dan ko da ko da zai tashi ranar nan da sanda yana magana cikin mutane mutum ɗaya ne kawai shi ne sa'ibu a wani ranar mai magana a wani ranar wata da shi kawai to misalan juma misalan idola misalin arfa an gane da sauran taruka manya manya wanda na duniya da na musulunci gaba daya to shi ne babbar misali wajen tashin kiyama ranar da al'awwaluna da al'akhiruna mutan farko da ƙarshe gaba da an haɗu aljanu mutane mala'iku duka an haɗu ba wanda ya rage amma ba wanda ya isa ya yi magana a annaba a cikin annaba da manzanni in ba nan Muhammadu ba Allah Muhammadu ne kadai zai miƙe a ran tashin siyama in ya miƙe nan babu wanda ba zai ga annabi a bilin mashar da makoyin annabi har ma makin annabi zai ga annabi har ma ne so ne son ke mako annabi ranar zai gane waye manzo Allah waye shi ranar zai gane shi ranar zai gane shi wai wai wai wai wai wai ya shiga uku ga annabawa kowa ya yi bi babu wanda ya isa ya yi magana ba kuma ba shi dama ya magana ba kuma kowanne tsoron magana mai tsoro ma yake ci yayi magana ba in ya tashi magana ne ma zai faɗa an gane kenan ko shi ne ma san wanda zai faɗa ba amma annabi ya san me zai faɗa shi ne zai tashi yayi wa Allah kirari da yabo wanda ne ne shi ma a ranar za a kimta masa yabon a kirjinsa shi kadai ya san irin yabon da za a yi wa Allah ya yabi Allah ya yabi Allah ya yabi Allah ya yabi Allah ya yabi Allah Allah ya ci yabo ya ci ya wada ku da yaban in ba annabi wa wa yake da wannan matsayi kaga babu mai wannan matsayi daga nan annabi sai ya yi magana da Allah shi ne zai nema ma wayannan annabawan da manzannin an zari a wajen Allah shi zai nema ma annabi a wajen Allah kuma Allah ya yarda da nan kuma ya tsaka nan sannan ne shi ke nan kuma sai ya dawo cikin hayyacinsa don kuma a ranar nan wa balagat al-qulubul hanajira kowa kirjin shi ya kawo masa nan kuma kirjin shi ya taso ya zo masa nan kuma hankalinsa a tashe bai san irin tajalin da ta zai yi ba kuma in Allah ya tambaye shi abu kaza bai san wata amsa zai bayar ba amma a ranar annabi shi kaɗai zai magana lokacin da annabawa wabbatu suka yi kankari a hadarar Allah da su a gaban Allah ba ma da magana annabi kaɗai ke magana wanda da yake nuna mana fifikon annabi a kan halittun Allah har a ranar tashin kiyama shi ne mafifici gaba ɗaya alayhi salatu wassalam bayan wannan suka gaba ɗaya wa ana mubashiruhum idza ajisu annabi ce ni ne zan je muku albishir ni zan muku albishir ni zan kwantar da hankalin ni zan dakar da zukatan su ni zan sanya rayukan su ni zan musu albishir in zo musu da labarin albishir yaushe idza arifu lokacin da annabawan nan duka da waɗannan manzannin duka sun yanke kauna kuma ya yanke kauna kuma ya yanke kauna amma a cikin wadayin wannan yanayi ya su yankan kaunin nan annabi ne farko wanda zai mutu abin da lada kada ku yi rahmatin sa ko annabawa ne ko manzanni ne me ya kawo magana yankan kauna ai ku ba ku ba yankan kauna kun fi kowa kusa da Allah kun fi kowa yawan yardan Allah kun fi kowa kuwa a wajen Allah in har ba ku zaman to mafiya ba to ina mafiya kuma saboda ka ni zan musu albishir gaba da duk abin da kuke tunani gaba ɗaya ba ku su tsakanin ku da Allah lafiya tsakanin ku da Allah lafiya tsakanin ku da Allah lafiya a wannan lokacin ne da annabi in yi musu wannan albishir to kowane annabi kowane manzo yanzu zai samu da tsuwa yanzu a lokacin kumbun da zai samu da tsuwa an gane saboda albishir din ya fito daga hadarar manzon Allah ne kuma dukkan abin da ya fito daga hadarar manzon Allah daga Allah yake kai tsaye annabi ai translation translation ne na Allah annabi shi ne babban tarjama na Allah an gane kenan ko ai ba wanda ya fahimci maganar Allah irin Annabi Muhammadu kuma babu wanda ya fahimci tafsirin maganar Allah irin manzon Allah kuma babu bawa mutulakin bawa a halarar Allah irin manzon Allah shi kadai ne mutulakin bawa wanda duk abin da ya gane shi Allah ya gane shi duk abin da ya so annabi Allah ma ya so duk abin da ya bayar Allah ma ya bayar duk abin da annabi ya hana Allah ma ya ce na hana ba zan bayar ba ba wannan bawa a halaran Allah sai Allah Muhammadu wanda ya baya wanda ya bai mawa ya samu wanda ya hana mawa ma ai ya rasa ko ba ka bane saboda me wallahu huwal muti wa ana al-qasim Allah shi ke ba da kyauta amma ni nake rabon kyautan dan Allah wanda yake ba neman taimakon annabi kaga shi da nayi tun da baya so ai ko kuma annabi shi ke raba kyautan Allah tun da baya so kaga shi da nayi ba shi ba raman Allah an gane dama annabi shi ne ma raman ma shi ne ainihin rahmatin rabbani ne shi ne rabar da Allah ya ɗauka ya ba mu ita kyauta shi kuma ya ce ba ya neman taimakon annabi kaga shi ke nan har wannan ba za fata lokaci a kansa ba za a kinke ma shi a jefa ma jahannama kawai karnukan jahannama su fara yadansa annabin da har a wuta har a cikin tsakiyar jahannama ƴan wuta suna kwaɗayi da sun imani da manzo Allah suna tsakiyar jahannama fa suna cikin ganiyar azaba suna tantana kudarsu amma suna ya laitana atanan la wa atanan rasula kai ina da mun bi Allah ina da mun bi manzo Allah suna cikin tsakiyar jahannama ba gaban su azaba baya azaba dama azaba hagu azaba sama azaba karkashin su ma azaba zahirin su azaba batirin su azaba kulliyar su azaba juziyar ma azaba amma a wannan lokacin suna kanatowa da manzon Allah kawai ina da mun ji Allah da mun ji manzon Allah yanzu akwai daman bi kaga ba dama har ya gama saboda haka kar a damu da mutumin da yake baya neman agajin annabi ba zai samu bane ba zai samu bane duk wanda yake baya neman agajin annabi ba zai samu ba kwata kwata ba zai samu ba in ka ya samu ya dawo ya tuba tawbatan nasuha bayan ya tuba kuma ya yi ta kukan da dama malam ya yi ta burgima ma da cikin istighfar da tuba da zikiri sannan sai ya kunkuɗi salatin annabi malam sosai sosai in ba haka ba ko ya je layira sai sai alamar ta nuna ku ya je layira ma ko da ya kuma ya kuma ya ya ta zarutin abubuwa in ya je layira ɗan wuta sai sun gane shi bai da janna sai sun gane shi wannan ya taɓa taɓa wani abu cikin jalabin manzon Allah ai ba ƙarfin bala'i ba ne Allah ya kare mu Allah ya kare Allah ya sai da bala'i can sai ya so inda muke wanda ta nace ni yake ma annaba a kishir lokacin da sai yake kauna anan akwai wani dan waiwaye ne kamata mu kaga nan ana magana da annabawa ne ana magana da manzanni ne ba zo magana waliyo ba ba zo magana sauran yan kuci ku ba mu irin ku ba annabawa fa annabi zai musu albishir sanda suka yanke kauna sun fa yanke kauna su ji manzon Allah amma annabi zai musu albishir sanda annaba suka yanke kauna kai kana gida an gane karatun ko kai kana gida a wannan lokacin annabin Allah yana annabi manzon Allah yana manzo amma ya yana yankan kauna an gane ina kai ina kuma mu an gane ko karatun mai sauki ne an gane kenan ko karatun mai sauki ne su annabawa da manzanni misalin su misalin manya ne a rigasa misali da ke ko a kaduna dana kaduna ta kama da wuta hankali ma suka fi kowa tashi hankalin manya ko irin rigima ya tsaye a gari suwa suka fi kowa tashi hankali a gari manya ko ko gwamnoni majiyarsu ‘yan sanda ana ne tsaratai hakimoni sun ji kwanan ne tashi hankali ko in hayaniya ta farke ana fare-fare ana harbe-harbe Allah kiyaye ana abu da ya lalace dala wani kuma fargaba wani da wani da masu kamfanoni ko ba ka wani masu kamfanoni ba da manya-manyan so da masu manyan fulazoli an gane sun fi kowa kowa jami'an hankali ko saboda menene ayi su manya da ayi akabiru ne suna da kaza suna da kaza suna da kaza amma tambayan ka zan yi tsara tan shekara biyar tan shekara uku tan shekara biyu ya san wani abu na faruwa ne shi babu abin da yana rashi ma bai na kwallo nan ina gare gare yana kai mama ban sha nono ba ba ni nono na in sha me yasa yara ne ba su san komai ba ba su san gobar ba yi ba su san gaba sun san asara dukiyar su ba su san komai ba to a wannan ranar da yake annabawa sun fi kowa kusa da Allah shi ya sa tsoron su ya fi na kowa amma mu da yake mu dan kuci ku ba mu ne ba mu ce dan yara shekara ɗaya shekara biyu ba mu ba mu a to mu na an gane ka zuwa mu ba mu mu yara ne mu yara ne waye wanda wa zai fi wa zai fi kasan mu ko wani wani a wannan shi ne a cikin kullum wani ta karu kuma wajen ke buga misali yadda shi yana za ka ji waliyan Allah a irin wannan ran suke shaɗa har suke faɗi har kowanne in ya ciyo kwanci daga malam ya yi aman wasu abubuwa a wannan ranar wanda ya sani ba sai ya ɗauka kamar wani abu ne ai su waliyai yara ne kanada a wajen annabawa duk girman waliyin Allah da kafatarsa bai wuce yaro karami a gaban annabi ba wani ma bai kai tsoro ba ma ko yaya ba ka kai ba duk rigimar da kai kai din nan wallahi bai wuce haka ba an gane ke ko bai wuce haka ba saboda su la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna su ba ku tsoro gare su ko ba ku ciki da su ko ke hali amma annabawa da manzanni su ne ai masu daukar nauyi da yawa wala ka sun fi kowa da amma a wannan ranar to saboda haka nan ma ana nuna girman nubuwa ne kuma ana nuna girman risala ne kuma ana nuna girman gare ne shugaban annabawa da manzanni ne wala ka wa na mu bashiru gida ayi ne zan musu abishir san da suka yanke kauna annabi ta liwawu alhamdi bi yadi tutar yabo a wannan ranar tashin alkiyama a hannu na ga na Muhammadu tuta na yabo a hannu na yake babu wanda zai riki wannan tutar in ba ni ba tambaya zai yi danwa ko da yaki za a yi za a yi ko ake bai wa tuta ne an kaga an ba mutum tutar yaki ya rike dan a harkar yaki waye gwani ne amma ya kafe jarumi ne sadauki ne farce ne mun shugaba ne wanda ba shugaba ba a ba ki tuta ya rike ai ba za a ba ki tuta ba yi kai ko a tawagar sarki sarki yana kan doki za a je kiji ko za a je wani taro kowa ake baiwa tutar sarki ko leman sarki ai ba kowa ya yi sai an jirgi sannan a bayar to balantana tutar yabo a ranar tashin alkiyama an gane ba wanda za a baiwa tutar yarika in ba Allah Muhammadu ba kuma tutar nan tuta ɗaya ne wanda in an daga ta tuka mashin kowa zai gaci babu wanda ba zai ga wannan tutar ba kuma ba za a ganta a hannun kowa ba sai hannun annabi Muhammad shi yasa ma tutar ma ba kira ta da liwawu shukuri ba ba kira ta da liwawu sana'i ba an gane da sunan tutar liwawu da hamdi tuta na yabo wa za a bai wa tutar Muhammadu haka da ke ko Muhammad dama annabi shine abin yabo a sama kuma shine abin yabo a ƙasa shine abin yabo a duniya shine abin yabo a lahira shine wanda mutan farko suka yaba masa kuma shine wanda mutanen ƙarshe ma suka yaba masa sunansa abin yabo kuma sunansa Ahmadu wanda ya fi kowa yabo ga Allah sai zuwa da wato da yabon kuma ai sai manzo Allah shi za a bai wa tutan yabon shi ne a sa'an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda sunan annabin mu abin mamaki Muhammad sunan ubangijin mu alhamidu kuma sunan mu hammaduna sunan Allah alhamidu an gane kenan ko abin yabo alhamidu abin yabo Allah kenan alhamidu ala wafi fa'il an gane kenan ko ala wafi fa'il wa bi ma'ana maf'ul kuma ya zo akan wannan fa'il kuma a ma'anan maf'ul alhamidu abin yabo arrajim an gane kenan abin jefarwa kaga ya zo a wannan fa'il amma bi ma'ana maf'ul rajim ba ne sifa ba الرجيم أدين جيفا العنيد أدين يهو الكثير ba wanda ya cika ba a wanda aka kace an gane kenan ko amma kaga arrahim me jin kai ba abin jin kai ba kaga wanda kuma na fa'ilu kuma na fa'ili shi Allah arrahim ne me jin kai ne amma da dan arrahim ne abin jefawa ne an Allah alhalidu ne abin yabo ne an gane kenan ko kuma sunan mu annabin mu Muhammad shi ma abin yabo kuma mu sunan mu Hammaduna masu yawan yabo ga Allah masu yawan yabo ga Allah to wannan tuta na yabo din nan annabi ce babu wani annabin Allah da zai rike shi in ba ni ba ni kadai zan rike tutar yabon nan saboda mai a nuna wa mutanen mata siyadar annabi shugabancin annabi Muhammadu. Ya sa ba ma zaman lafiya mu. sai mun hada da iyalan nan kullum aikin mu kenan Allahumma salli ala sayyidina Allah kai salatu ga shugaban mu shugaban mu shugaban mu saboda a rayuwa kowa zai ga shugabancin karara karara saboda haka ni annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne zan rike tutar yabo a hannuna ran ta jami'a ba ba ne rikewa in ba ni ba don kowa ya gane ga shugaban bayi nan ga shugaban halittar Allah nan sannan kuma ga babban halifan Allah nan annan Muhammadu kenan Allah ya ce bayan nan wa ana akramu waladi adama ala raji wala fakhara wa ana ni annabi Muhammadu ni ne akramu waladi adama mafi girman ƴaƴan Adamu gaba daya ala rabbi a mu ubangiji na in dai ɗa ne na Adamu to ni na fi shi girma gun ubangiji na har Adamu ma har Adamu ma na fi shi girma a wajen Ubangiji na. ‘Ya'yan Adamu karkar gaba ɗaya na fi su girma a wajen Ubangiji na. Babu wani ɗan adam mai girma a wajen Allah iri na ni Allah Muhammadu. Da Allah na ‘yan adam ba, da Allah azumin su azumin wa suka ce. Ba su ki maza Allah bane? Ko ba ga bane? Ba shi ya sa dukkan mu nan Allah ya rantsuwa ya zuba ma a ranzin Muhammadu ba. Kan kamin jaye ba. kamaɗinka da haɗarkarinka duk ba haƙaƙe ba ne, cikinka da cininka duk ba minjaye ba ne, ababuwanka duk ba Muhammadu ba ne, ko ba haka ba ne, wai Adamu ma haka aka zuba shi, annabawa ma haka suka zo da wannan ramzin, manzanni haka suka zo a wannan ramzin, waye bai zo a wannan ramzin ba. Kuma duk wanda Allah zai mai azaba ba za a masa azaba da wannan zubin ba. za a canza masa hadisin bai gaba daya amma ba da wannan sifa ta Muhammadu ba a za a canza shi za a mai da shi wani abu daban ko dai jaki ko dai kare ko dai wani abu daban amma dai ba wannan yanayin ba a'a Allah ce yi alkawarin azaba ga wannan yanayin ba a kwata kwata sai dai an canza hadisin saboda haka ni ne mafi girman ƴaƴa da mu gaba an gane a wajen ubangiji na Allah bai san a haramu ba in ba ni ba. Annabi yana tawadu wani lokaci. Yana tawadu don shuya shugaban shi ne shugaban masu tawadu. An gane kenan ku aka tambaye shi. Ya Rasulullahi man akramun nas. Wane mafi girma a cikin mutane? A cikin mutane. Wane ne mafi girma a cikin mutane gaba daya? Can ana maganar masu girma akwai Yusuf nabiyullahi ibnu nabiyullahi ibnu nabiyullahi ibnu khalilullahi. sai ga nan Yusuf nan nan ne yayi tawazu annabi yayi ba ba tawazu bane ai haka ne kuma haka yake wanda sai tawazu da kuma girmama ɗan uwansa annabawa ko ba kuma ne wani lokaci kai kada wanda ya bi ni dana kai Yunus ma dan bata ma la tuqaddiluni ala Yunus ibn Mata kar ku bi ni dana kai Yunus dan Mata kar ku bi ni dana kan wani kuma an yi jawara ba da wadu maman tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai don Allah Allah sai ya ɗaukaka shi wani lokacin kuma an gane sai annabi fasawa litta kwai ana akaramu wa nabi adama adalla ni ne mafi girman ɗan adamu abun Allah wala fakara ba alfani bane Allah ne ba shi lafiyar fada lafifi Allah ya baiwa maza Allah me yace wa amma bini majraddika fa hadith ya rasulullah kai magana mana akan nimar ubangijinka kai tahaddusi akan nimar da Allah ya maka sa'annan annabi yana tahaddusi akan nimar sa yana tahaddusi akan girman da Allah ya bashi wannan tahaddusi ne shi yasa yace wala fakara ba alfari bane ba cika baki bane annabi baya magana kan cika baki kwata kwata alayhi salatu wassalam wannan duk alayra ce wannan ba alayra ba ne girma a wajen Allah irin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat ibn Zahri arwaya na dan Zahru an Rubai daga Rubai dan Adam fi lawi hadal hadisi a cikin lafazin wannan hadisin ma'ana hadisin ya zo a cikin alfaz mutaqariba lafuzza makusata juna yakan zo a wani lafazi a nan kuma yakan zo a wani lokaci kuma a can daban amma duka ne ma'anonin dai suna tare da juna a wani ma'anar hadisin wani lafazin hadisin ya zo ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu ni ne farkon mutanen fitowa a taburburan su idza bu'ithu lokacin da aka tashe su ba wanda zai riga ni fitowa in ba ni ba ni ne farkon mai fitowa sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'iduhum idza waqadu kaga a baya wa ana khatibuhum idza waqadu ko ba ka kamar ba nan kuma wa ana qa'iduhum ni ne jagoran su gaba daya ni ne jagoran su idza waqadu lokacin da za su yi gangani su nufashi hadarar Allah annaba da manzanni in sun taru za a ji hadarar Allah to babu jagora ni ne nan jagoran su ba wanda ya san hanyar da za su yi ba ni ne zan bi su bi ni zan kai su kuma in na kai su ma ni zan yi magana da Allah a maimakon su ni zan muku magana saboda ni kadai ne in na yi magana to shi ke nan an gama zance gaba daya ba ka zan yanka musu an nari gaba daya a wajen Allah Allah ta shi ke nan ku je na ka ja zaran ku saboda na Muhammadu ku je kowa ya kwantar da hankalinsa ce ko ma zan ba ku kowa mai jinkiri wannan duka saboda manzon Allah ne kaga annabawa ma ke da ran tashin kyamu za ku sha ba sai da manzon Allah wanda kowa ya ce shi bai san taimakon annabi da kiyaye. Wa ana qadibun kuma ni ne ne maganan su ni ne ne lacco a cikin yaushe ya za an sauka lokacin da kowanne ya shu ya yi tsit ba magana maganan ma nauyi ne da ita ranar to me za ka faɗa kana gaban a hakamul hakimina eh me za ka faɗa kana gaban Allah kana da bakin magana da ka tsaya ma bakin kuriya maya ka kare da ka tsaya ma gaban alƙalin duniya maya ka kare ba girgiza kai kai ba balantana gaban rabbul alamin a ranar da Allah ya yi fushi da bai taɓa irin ba ko ba zai maimaita fushi irin wannan ranar ba kuma a wannan ranar ba zai tunkari Allah in ba nan Muhammadu ba in ba ainu za mu ta rubani ba ba ta iya ba ba za ka ji kaɗai ne mai magana a cikin su idan an zato lokacin da suke shiru ba magana zan yi magana a cikin su bayan wannan duka wa ala tashihu ni ne zan mai belin su fa ni zan yi belin annabawa ni ne mai ceton manzanni a yaushe idan hu bisu lokacin da aka rike su babban magana ya kenan kai abin nan wannan abu yayi nauyi da yawa sallallahu alaihi wa sallam yayi nauyi sai kana da yadda aka fasara shi ni ne nan a garbe ceton su ni ne ne jerin su lokacin da aka rike su suna rike amma wallahi ni ne kada zan ta nemi biyan su a gaban Allah kuma Allah ya bani ne daga nan shekar sa ya rike su an gane jarin ko ma'ana kubbun ne za a tashe shi ba wa mata ba ni kada za a tafa ta an gane jarin ko ni kada za a tafa ta amma dukkan za a tsace su ne a matsayin bayi kuma da Allah in da da me ba zai ce akwai abin da ba zai faɗa ne kuma ba ta abin da dan ya faɗa ba ashe ni ne kadai ta su dukkan su bayi ne saboda haka ni ne nan zan yi birin su sai a yanta su ni ne zan nema musu ƴanci a wajen Allah sai a yanta su sai su zama ƴaƴaye in su zama ayaye daga nan sai su fanta ma sai su fanta ma alaihi salatu wa salam baraka ne zan nemi musu beli lokacin da aka rike su a lokacin da abin mamaki nake farkon fitowar nan a lokacin da nake jagorancin tawagar annabawan nan a lokacin da nake lakka a cikin annabawan nan a lokacin da na zamanto ina musu albishir sanda suka yanke kaunin nan ko wala da bi uki zawo bisu wala mubashirun kuma ni ne yau ta bishir idza ublisu a wannan lafazin kenan idza ublisu lokacin da aka yanke musu kauna an yanke musu kauna shine ublisu mana a balaga kanaba yankan kauna daga nan aka sawa shedan iblisu iblisu an gane kiran ko wanda an yanke mai kauna daga ramin Allah shi kan iblisu ba shi ba ramin Allah gaba da sha tsammanin ramin Allah abun Allah tsakanin Allah da Iblis an yanke ne tukkan. Babu ne tukkan rama tsakanin Iblis da Allah. An yi shi bikin da gaba daya. Ba ba magana juna ta. Saboda haka ni ne nan mai wa annaba a cikin lokacin da aka yanke musu kauna. Liwawun karani. Kaga a wannan lamarin kenan. A lamarin da muka fito baya liwawul hamdi. a wannan lamarin kuma liwawul karan tutar girma tutar kyauta tutar karancin Allah gaba daya to biye ji a hannu na yi ba na duk kyautar da Allah zai baya a ranar ta hannu na zai bi daga ni kowa zai karba ulul azmi daga gare za su karba manzanni daga gare za su karba annaba daga gare za su karba sahabbai daga gare za su karba waliyai daga gare za su karba muminai daga gare za su karba musulmai kuma daga gare zai karba saboda ai tutar kyautan da karancin duka a hannuna suke gaba daya ba hannun wani ba sai na baya sannan kowa ya samu wa ana karmu wa ladi adama ala rabbi ni ne mafi girman ƴaƴan adama a wajen ubangiji na a wannan ranar tashin kiyama wala fakr ba da alfakari ba Allah da san kowa matsayi ni bai yin ce da ni kwata kwata sai da ni Allah yake sha da wannan ranar a wannan lokacin duka wa ya tufu alayya alfu khadimi ka annahum luqulul maknun a lokacin nan Allah ya kewaye ni da khadimai guda dubu an gane Allah ya kewaye ni da khadimai guda dubu sun kewaye manzo da kowanne suka annabi kowanne suka manzo Allah ya ka san ko sarki sirrin da ake so a sama shi a tsama shi, a tsama shi, a tsama shi, to a tara, a tara masa maziga ranar, a tara masa maziga. Wannan na ziga, wannan na ziga, wannan na ziga, wannan na ziga, wannan na ziga. Me zai faru? Sai a tsama shi. In ya tsunu, ya tsunu, ya tsunu, a ranar ne dogare za su yi ta kyauta bai zai shi awa ba. Kai, a sarki ya baka mota. Kai ya baka kujerar haji. Kai, gida na waje kaza sarki ya baka. talaka an baka gida talaka kai kuma an baka kaza kai wani kai sarki ya baka miliyan biyar lalla sarki ya ce a wallahi ta bai saboda sarki ya sha suka ya ku gudu kai malam an gane ganin ku a lokacin nan akwai halimai duhu sun kewaye manzo Allah suna suka manzo Allah ina ina nabi Ibrahim ce ka amma kaza annabi Musa amma kaza annabi Isa amma kaza annabi Nuhu amma kaza kai ku duka ulul azmi an muku kaza manzanni an ba ku kaza annabawa kuma an ba ku kuma sauran wani wani an ba ku shehu diyani an ba ka shehu Ibrahim an ba ka shehu Sabi Jilani an ba ka kai ma an ba ka kai ma an ba ka duk ku ji an bayar da ana ta kwada wa annabi kirari ba malamai guda dubu sun zage annabi suna suka masa Allah annabi ce kai waɗannan malaman ka annahun lu'lu'un maknun haske suke kamshi suke yalyali suke yi ka cewa wani lu'lu'u ne wanda aka koye shi a cikin kwasfa ka san lu'lu'u in an koye shi a kwasfa ran da aka fito da shi a kwaffa da Allah kai ga lulu a wannan ranar akwai abin da ya kai shi to ranar nan ai babu to nan hadaman haka za ka zan su kyawawa mala masu haske masu ƙarfi suna yi wa Allah shirar a wannan ranar abin da zai faru kenan annabi ce ina faɗin wannan duka gaba daya ba da alfahari bane abin da zai faru kenan ba ma ya faru ma ya ba faru an gane to lokaci kawai ake jira amma ya faru ai a wajen Allah ya faru a wajen masu imani ya faru an gane kenan ko kawai ana jiran kawai ai play in kan da din ne an gane kallo da rogo an gane kenan amma yanzu an dan fara mana shoyi kadan kadan kadan haka an gane ya ko yanzu ai mumi masa annabi in ana fadin irin wayannan saboda imani sai ya rika gani kamar fada kai cikin hadin yana kallo kamar kamar shi mumi da yake ji an gane kenan ko saboda an san yakinin da Allah ya sa zuciyarsa sai ya rika ganin abun gashi nan ana yi to Allah kai mu lafiya Allah ya sanya mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya addu'a akwai tambayoyi guda biyu wanda za mu amsa a gurguje mai tambaya ya rubuto tambaya cewa yana halatta ga wanda yake jin sallar tahajjud ya dauki alqur'ani yana kallo mu shi ba liman ba eh ya halatta an gane kenan ko eh, bil limani a sallar tahajjud yayin da ake yin a khatama ne an gane kenan ko shi bai haddace ba babu laifi ya dauki alqur'ani ya zamanto yana jin liman a cikin karatunsa wannan duka jahili na shara mutunci babu kikari a cikinsa Ah, da wannan ne ma kila an yi samun agaji daga mabiyan yayin da wani abu na kamannin qur'ani ya dauki limanin yana iya yiwa wani ku na kamanni ya zamanto ya ɗauki liman an gane kenan ko yana cikin a wani lafazi na na na, na sura kaza sai kamannin wani lafazin irin wannan a cikin wata sura sai ya biye shi to kaga in babu hajizai irin sa to kaga dole masu qur'ani ne za su iya ma'ana tadawa in ba haka ba kuma sai kaga an samu galadin qur'ani cikin qur'ani dai da bai bata sallah ba an gane galadin qur'ani cikin qur'ani wannan ba wani iskali a cikin safin sallah kwata kwata zai kawo kafi zai kawo baki ko kada wanda haka ya halatta a rike alqur'ani a biliman a cikin tahajjud ba ne shi bane Allah ya dace da mu an a tambaya ta biyu bai tambaya yana cewa a mace ce a gidan aure amma ba yadda ta fita sallan tahajjud ba amma tana jin karar muryar inda ake sallan tahajjudin za ta iya ji daga dakin ta eh za ta iya ji za ta iya jin sallan tahajjud a dakin ta tunda me karar murya na zuwa inda take kamar yadda ya halatta ta ji sallan farilla ai ya halatta ma ta ji sallan nafila kuma Allah ya saka mijinta da alkhairi mijin wannan matan ya nuna shi dan sunna ne na gaske an gane kenan ko duk mutumin da ya hana matarsa zuwa tahajjudi ya gwada wa duniya shi sunniyun ne la bi tahajjud domin bid'i a yanzu shi ke barin matarsa zuwa sallan tahajjudi tashiruna kaskantattu na mutane ma'aurata su suke barin matan su fita ta a dare ko ɗayan dare a je ta hajji. An gane kenan ko amma fajiluna masu daraja a za ke da wannan bayi. In ka ga mutum yana barin matarsa tana zuwa ta hajji da dare an gane shi fasil ne. Ba kalili ba ne fasil ne. An gane kenan ko bal asfara fajilina ba. An gane kenan ko wannan a cikin musulunci ba kauye ne ba nan birni ba ne. babban kana neman ba kauyen addini shi ne wanda ya bar matan ba ba hatta yi da kuma sallan da ajiyar an gane wannan wanda shi ne kawai an gane da alkhairi ne barin iyali zuwa sallan da ajiyar ai da sai na baka da ya riga ya so riga kowa tura matan sai na hurma da ya da haka amma shi bai ma yadda ba mashi ba ba ga wani hana matan ya yi karara ya nuna mata shi ne zo ita kuma tana ganin tana da hujja la tamnahu ima Allah masajid Allah ita ba gobe zan yi magani ki ai na fi ki sani wannan hadisi dalilin ke wa ya kowa fahimtar juna wannan hadisin ni ko ke da ya ga cewa ba za ta fahimci karatun ba an gane kenan ko akwai karatu da ba a fahimce shi a lafazi an gane kenan ko a aikace ake ganewa sai ya aikata mata a aikace wata rana kafin ta fito shi ya fito da zai jira ta fada dama ya san sawun takalmin matansa an gane kenan ko akwai abin da malaman balaga suke kesa shahsiya adabiyya a wajen malaman balaga kowane mutum a duniya yau da gobe na sa yana gane sautin tafiyarsa ko baka gan shi ba kana jin dip dip a gidanka ka san wani kana jin yanayin tafiya ka san wance ce saboda shahiyya adadiyya yau da gobe kamar mutum ya ma bakin turare iri kaza ka gane in yi ka turaren kafin ya zo wajen ka kaci ina jin kanshin wani an gane kenan ko saboda dama ka ji kanshin yi fitan dama shi ma ya ji ne ko ba ka dai da kaci ni fa ina jin kanshin wani sai ba kawai da ba na ga muku ba wannan ba wani kirafa ba ne an gane kenan ko ba kuma wani wani ka ba ne an gane kenan ko shahiyya ce adadiyya ana gane irin wa'annan abubuwa cikin abubuwa da dama to shi sai na umaru ya ji kowa gane tsawon takalmin matarsa da ya ji tsawon takalmin matarsa jip jip jip tana zuwa kusa da kwanan da shi yake jira ke da ita kawai sai maza kawai sai ya tsanye kanta kawai sai rungume ta da ya rungume ta dama ta waye matan ki ta mana da ya rungume ta sai ya sake ta sai wuf ya fashe ita kuma ta gane shi bane yanzu ya za yi gida gida za a koma ko kuma matan sai na bar kuma sai ta juya kawai har yau za mu gana zuwa masallaci can da ya dawo ya ganta mana tana tana jira a gida kan yau wanda ya buki je masallaci ba ta ce ai na hankura daga yau haba me yasa ba za ki je ba bayan la tamnahu ima Allah masajid Allah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai ya Allah ba su ce kina da jami'i wata karina yanzu ta faru wanda ta kawar da ni daga wannan fahimta duniya ta lalace duniya ta fara zama wani iri da zuna ku ta zan je masallaci ta fa da farko wani kafo ne ya fado mun da kallon ka yana tashi a kuje na rasa shi sai ya dake shi da namon kawai yi fuska ta tashi a tsaye in ba na Allah ya ce mu shi ba ai labarin mu zai kyau ba daga ranar ne ba ta ƙara zuwa ba an gane karatun dan Allah wa ya sabbaba wa matansa kin zuwa masallaci sai na warwa shi ya sabbaba wa matansa an gane kenan ko kin zuwa masallacin da kuma ana ta zuwa masallacin me ya dalilin shi dalilai suna da yawa yanzu dan Allah wanda ya hana matarsa yanzu zuwa masallacin tahajjudi da waye koyi da sai dan wani ya koya nan kara ko ba haka wani saboda haka duk wanda ya bar matarsa ta fita ta je wani abu ya tahajjudi tahajjudi fa gaskiyar magana ni a fahimta na wannan mutumin fajiri ne kaskantacce ne kaskantacce ne ya nuna shi a gidan ama an gane kenan ko shi ba kagini bane kuma arrijalu qawwamu da ala nisa ka zama limamin gidan kamana ka zan kai ba ba kai da ba limamin gidanka ba a ciyarwa ba a shayarwa ba a tumatarwa ba a koyar da addini ba da sauran abubuwa ba amma ka saba zama limamin ta hajjiji a gidanka to ka bai wa limamin masallacin teburin gidanka mana shi na gani mana tun da ka ba shi dama ya jagoranci matanka a sallah to bayan sallan ma ya ci da jagoranci teburin amma ba ka yadda da wancan ba sai wancan ne za ka yadda da shi ina fata fahimta saboda haka yana daga cikin abubuwa da yawa wanda ake ganin yake yawaituwa a yanzu kuma satin amsan da zan ba ku duk wani malami da ya kasai ta ko a cikin su baya yadda matan sa tana zuwa an gane kenan ko ina shek jafar ya yi eh ai ba ba yi suna tallata da namu malam sun kallace na su kallacewa sosai sun daure su tamam amma an bar awamu awamuhum ga magaransu saboda tatsan abin da ake tatsa da asuba masallacin ya koma matata ya koma matata in kaji abubuwa malam karfe kodin dare ana dakka ga mata malam suna jefa kuɗi su jefa kuɗi su yi kawo kuɗi da kuɗin dama har da an koya musu dama in kana da matsala tsakanin ki da mijinki kai ki jagun wani boka kawai ki tattaro kuɗin ki ki bayar gudunmuwan masallaci da sauransu sai ki tawassuli da abin da kika yi kai kuma nan ana ta tawassuli da annabi ana ana ta tawassuli da annabi kuma ana koya mata tawassuli da aikinta wai aikinta da annabi wanne ne kuɗin cuwa-cuwa ne kuɗin cuwa-cuwa ragowar kuɗin baki da na manja an tattara an tattara wai an kai masallaci bayan nan kuma ana tawassuli da wannan aikin yau za ka biyan bukata yasa ba sa ganin biyan bukata yi ba su gani ba ba su gani ba ba za ka kula da kyau sosai kowa ya kallata matarsa wa karna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wannan tabarrujin jahiliya ne ba tabarrujin musulunci bane an gane kenan ku fara ka ku kuma sannan ta hajji yake karawa matar in ban da tabarbarewa da rashin kunya ba ba ne yake kara mu ba ya kara mu wani kuzaci ne ya kara mu wani imani ne ya kara mu wani nutsuwa ne akan kare za ta yi masallaci akan kare za a dawo a surutu za ta ko a surutu za a dawo a muna ganin ku wata haka za ka ganta cikin daren malam ba shigan kirki an gane shigan kirki ma babu hijabin a ɗage surutu kawai wata ma ta ɗage hijabi kamar malam malam haka hijabi ba an ɗage hijabi kamar malam malam wai za ki Kwanzan da kuma ba gani yau. Dan Allah ta hajji ne amfani ko? Ta hajji da ake dawa an take hijabi. Ana ba a masa iska. Wannan ta hajji ta hajji da bai hana a ce zanin dubu ku a rena ba. Ka siyo mata zanin dubu ku na sallah baki za ta yi na sha ma na ka za su yi iya abin da ka so ke wai ko tuna na za ta yi Allah dai kiyaye ni dai ba zan bar mata ta ta je ta hajji ba ko kuma ba na ba ku shawara ku bar matan ku ta je ta hajji kar ku yadda da wannan an gane kenan ko sai sallah a gidajen su yi zikiri a gidajensu, su raya ɗakunansu, kar su mai da ɗakunansu makabarta shuru. Sallan farilla ma ba ce su je su yi a masallaci ba. Sallan farilla asba azhar ladar magariba isha ba ce su je masallaci ba ma. Sai kuma wani abu da hajjuri. Sai wani abu da hajjuri. Allah kiyaye mu. Allah kiyaye mana imanin mu da addinin mu. Allah kiyaye mu dama ta ce ba zai tashi kiyama ba la taqumu sa'a hatta taqula sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan ba za a tashi kiyama ba sai sunna ta koma bid'a bid'a ta koma sunna shine abin da ke faruwa yanzu aga bid'a ta koma sunna sunnan kuma ita ake mata kallon bid'a kuma a yanzu ta allura Allah ba mu yi kun ganewa kuma sannan rasulullah Allah kiyama da imanin mu da addinin mu da kiyama na mutuncin mu Allah ba mana khairin dunya da lahira Allah ya kare mu sharrin dunya da lahira alfumma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna jaddada tunatarwa insha Allah ranar litinin Allah ya kai mu za mu yi karatu wannan mazauni insha Allah tabaraka wa ta'ala da daddare karfe tara zuwa ila ma insha Allah fatiha salatul fatiha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الموعود أجل الله المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.